Mai sauraro a kan mita 88.5 da lafiyar mara zamani suna na Abba Isa Muhammad daga nan shelfatar kungiyar bijilanci ta ƙasa reshen jihar Kano wanda muke tare da kwamandanta a nan Kano MK Alhaji domin jin irin gudunmawar da suke bayarwa a fannin tsaron rayuka da dukiyar al'umma da kuma sakanta wasu abubuwa da ba su kai sun kawo ba ko kuma suka shafi sabanin fahimta tsakanin wasu al'ummai da suke kwaryar birnin Kano ko kuma yankuna daban-daban. A MK Alhaji a yanayin da ake ciki kusan a iya cewa kwacen wayar hannu wato wayar salula shine abin da ya fi ciwo mutane tuwo a kwarya. akwai jami'an ku na bizilanci wanda akan gan su loko da sako sun bude ofisoshi ku wace gudunmawa kuke bayarwa wajen ganin an rage faruwar wannan al'amari na kwacen wayar hannu kuma harkar daba to alhamdulillah mana abba kamar da ta wannan tambaya iganin gaskiya muna ba da gudunmawa a matuƙa gaya ba don komai ba da yake mu tallafa muke yi kuma yan sanda muke tallafa domin aka cewa an samu nasarori don haka dukkan bayanai zaka ji shi ne a bakin habu sani kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha tamu mai albarka kuma da yake haɗin gwiwa ne kuma koyaushe da yake mu ne muke kusa da al'umma ga ƙoƙarin mu kamar yadda kake ji kwamishinan 'yan sanda ya yi foli da irin waɗannan mutane to yawanci gaskiya daga mu ne daga cikin unguwanni da kuma irin ƙoƙari da nazari da kuma kawo rahotanni da jama'a suke bamu domin haɗin kai domin ba mu kaɗai za mu iya ba da mu da 'yan sanda dole sai jama'a sun ba mu a goyon baya da kuma nazari da kuma yanayin za su taimaka mana domin a cimma nasarori. Kamar kwanaki da ya wuce baya da ba wannan labari ake bayawa ba, amma yanzu kowa ya riga sun cewa abin a laifin na yanayin ƙasa domin mun gano bakin zare da mu da 'yan sanda kuma an samu nasarori da yawa.
Aina bakin zare ne.
Eh, bakin zare da muka samu mun fahimci cewa gaskiya masu ababen hawan nan wato kamar su 'yan ajeji sahu da kuma masu hawa babur ɗin na ka goya ni ko kuma ka raka ni ko kuma zo mu haɗu tare da kai mu je mu yi to su ne aka samu wannan matsala a wajen su tunda yawanci za a ga yan adai da saunan za su ɗauki masu ɗaukar wannan a masu kwacin wannan waya kana cikin adai da sau shi zai jawa adai da sauransa ko kuma kuna gefe sai dai kawai kun tunda waya kan hanya sai ka ji kawai an warce.
ba ka ganin kamar ba za a haɗa zama ɗaya ba.
ai to ba za a haɗu a zama ɗaya ba amma kuma ai masu laifin a ciki so muke tsincewa. don ba za mu ba ba wani ruwan wanda bai da laifi da haka irin wannan su muka tsinta an samu a ja'oji an samu a sheka an samu an gwani da yawa wanda zaka ji yan sanda sun yi foli da wayannan mutane akalla wajen dubu dubu uku kuma a kankanin gaskiya ko jiya ko shekarun jiya mun yi ta haka na wasu babura da mutane suka kama da rahoto an kwace musu a waya da kuma kayayyakin su wanda an amince musu an ɗauke su a an ɗauke su mutanen za su yi harka wadda za a biya su a matsayin kamar an ɗauke su ne don a je a yi wani aiki da ƙarshe kuma sai su ci amana su ce babu ya lalace da ƙarshe su gudu su bar mutane da kuma su tafi da gudu da kaya mun ba da namobin tiraka kuma Allah ya taimake mu ofishin karota da ofishin farm center an gano irin waɗannan da yawa kuma a yanzu mu abin da muke fata shine mutane su yi la'akari da cewa ba ba kamar da bane mutum yana waya mai tsada akan titi wanda a fili sai ya yi hakuri da ita lokacin da ya kamata ya waya yi inda ba za a idon makwarwa ba an shiga wani yanayi kenan da za a ce mutum sai dai kafa kafa da kayan sa duk na sani eh ayi abin da muke nufin wannan an ce gari kayan ka bai zama sauke mu raba tunda har akwai matsala wadda ta shafi wannan dan haka kuma kokarin mu da tabu muke yi dan mu ga cewa an samu bacin gari kuma mun fara samu to kaga dole ne mu ja mutane bazara ko ba kunne da cewa lallai sai takatsantsan shi in an ce maka kai takatsantsan ai ba ana nufin cewa wai a'a wai dole sai ka zama kuma wani gurgu akan wata magana za a gaya a'a takatsantsan abin da ake mu takatsantsan tun da ai abin ya zama ruwan dare dole dole kai ma ya zama cewa ka yi tunani da hankalin shi me zai sa ni ma a kwace min waya kuma yadda aka yi wa dan kwana an ce ka gemu ne ya kama da wuta ya ji fama na ruwa kafin dai a samu a yanayi da za mu samu sauki a kan wannan lamari.
Kuna samun rahoto a cikin unguwanni idan irin waɗannan al'amura sun fara a sanar da ku cewar an yi ƙwacen waya a guri kaza ku bi?
Ai yawanci ma daga ciki abin da muke samu kenan kuma rahoton ne ya sa ma muka samu bakin gari kuma har aka samu nasara. rahoto na yaranmu da kuma rahoto na mutane domin abun ya zama ruwan dare kuma ya zama cewa ma an kan lura ba ma ɓata wayar ba har ma a jiyo mutum rauni ko kuma a yi ciniki da kai kawai ka ce amma a ce nawa za ka biya ka biya a kyale ka da ita dan haka shi yasa ya zama cewa abun ya zama ruwan dare kuma ya ya samu ya ya kewaye ko ina to shine ya zama cewa da ya zo kai abun ya zo ya faɗa gurinka to gara ya zama da cewa an yi samu nasara an haɗa kai domin aka cewa an samu nasara kan wa'annan mutane akwai wani shiri da kuke boyayye ko kuma na sirri domin daɗa yaƙar wannan al'amari na kwacen wayar hannu eh to malam abba duk wannan shirin da zamu yi ba zai yiwu a faɗa a rediyo ba na tabbatar maka cewa wannan shiri nan gaban ka dawo zaka zo ka ce wannan shiri dalle ka ji daɗin sa ko da mu faɗa ma ba amma mai yiwa gida in abun ya zama an samu nasara to za a ji shi a fili insha Allah To, yaya kuke kokari wajen kyautata alaƙar ku da jama'a kasancewar zaka ga a kwanakin baya ko kuma lokutan baya akan ɗan yi koke da mambobin ku to koke mu ma mu ma mun yi kuka da mutane mutane shine masu laifi tunda yawanci yanzu kaga shekarar ta wuce ta 18 mutum takwas aka muka rasa kuma 2019 muka rasa wajen mutum shida ko biyar to sannan kuma a yanzu a wannan shekara kadai mun rasa wajen mutum hudu to a kaga mu ma mu ma muna kuka da mutane dan haka su yi kuka da mu yi kuka amma kokarin da muke yi mu gyara su ma jama'a mu yi kokari su zama mutane kirki ko ba haka bane shi yamma irin wannan duk lokacin da zaka yi aiki ba yanda za a yi a ce ba za ka samu kalubale ba za ka samu nasara za ka samu kalubale shi nasarar akasin nasara shine kalubale na jama'a kuma amma kullum ai in ka duba ai da kato da gora ake cewa amma yanzu kaga ai dan sintiri ake cewa kaga ashe kenan an dan motsa daga tunanin da ake yi domin wancan lokaci wani abu ne ya sa muka fito muke a kashe wannan aji wannan ciwo yan daba su sari wannan fadin unguwa da sauransu amma malam abba shekara nawa ko kuma wata za ka ji ba wannan labarin kamar alal misali waɗanne irin matsaloli ne ko kuma ƙorafe-ƙorafe idan an kawo muku kuke iya zama a warware su to a yi ƙorafe-ƙorafe duk yawanci dai mu babu da wani iko da zamu warware wata matsala sai dai matsala kamar irin makoci ya zo ya kawo ƙarar wani ya zo ya ɗiba ruwa ko bakin titi ko ya an aike shi ko ko wani matsala na bashi da waye in mun zo mu zauna mai sulhu kafin a je wani yan sanda wannan shine amma ƙorafe-ƙorafe wanda ya shafi sata a zuwa a ciwo jin ciwo a kwace waya da waye duk yan sanda muke kaiwa su ma su kai kotu domin su ma ba su da iko su yi prosecution ko su yanke hukunci sai an kai wa alkali alkali shi ke da dama a Najeriya komai girman ka komai mukamin ka komai rashin mukamin ka lalle alkali ne shi zai hukunci to alal misali idan wani yana da koke akan mamban ku ya ya kamata yayi eh to a in mutum na da koke ai akwai shugabanci tunda misali bayan na unguwa akwai na karamar hukuma bayan na karamar hukuma akwai na zone bayan na zone kuma sannan ka zo yar kwata kuma a wani lokaci ina na bani lambar wayata zai ganta a fili ciki ko yaushe ka buga mun waya zan bi ba'asi ya ga cewa lalle an kwato ma yancin ka kuma mutane da yawa suna zuwa suna tambarka tunda hannu da yawa ko ba haka bane don haka da yawa za ka ga cewa wani abu ma ba za ka sani ba amma in za a yi waya ko a taba ni to zan yi kokari in ga na daidaita abubuwa tunda ko a yan sanda ko a soja za a samu bar gurbi yanzu lokaci ne na sanyi da mutane suke koma gida da wuri kuma su dade ba su fito ba akwai wani shiri da kuka yi wajen ganin kun ci gaba da tallafa harkokin tsaro musamman a lokacin da mutane suke bacci a gidajensu to alhamdulillahi a shirin da muke yi shine yanzu ka zo ka tar da ni a ofis dina gani ka ga tar da duk wannan da ka gani komandoji ne da kananan komai 44 ɗaya daga cikin abin da zamu tattauna ya zamu yi mu ga mun bada mun bada tallafin wannan gudunmuwa da muke bawa na tsaro mu ga mun ribaya domin lokacin sanyi lokaci ne na za kafa take daukiya da wuri ake kula gida kuma sannan yawanci masu laifi sun fitowa su ci karansu ba baka wani ma zaka buga mai kofa ko ai kokarin balla kofar ba zai ma sani ba har sai an shiga tunda kaga kwanan nan an samu matsaloli irin wannan a ce mutane da suke gidan gaba ɗaya waya wajen talatin da wani abu an bi kowane ɗaki an ɗauke kaga ai sanyi ne ya riga ka shige bargo ba za ka ji wani abu ba muka ga cewa ya kamata mu yi wani abu da zamu ba da gudunmawa amma kuma muna kira da jama'a su ma riga sanyi ko na gwanjo a samu mana ruwan zafi na shayi a sa dan barkono domin a ga an tsage an yi aiki kamar da akwai kalubale a bangaren kayan aiki kenan da kuke fama da shi to a bangare to kalubale dama misali tunda muna da yawa kuma an ce inda mu yayi yawa da dai mun san gwamnati tana iya kokari tana dan bada allowance na mai da kuma dan abin da ba za a rasa ba na dubu hamsin duk wata suke ba karamar karamar hukuma kuma karamar hukuma na akalla za a samu ma'aikata wajen mutum ɗari biyar ka ga dubu hamsin kai ma ka san malam abba sai dai kawai a ga me za a yi a sai dan littafi a sai takarda na rubutu shine kawai da haka muke kira ga cewa jama'a su ma tunda dama su ake ake nan kacokan su ma su ba su tasu gudunmuwa ta yadda za a ce kayan sanyin nan kamar lokacin ruwa na ce a sai da ruwa sai takalmin ruwa domin in an tallafa duk gaba ɗaya haɗin kai ne da an yi wa gwamnati kuma an yi wa jama'a.
yanzu wanda yake da ra'ayi ko kuma jin wannan rahoto domin ya tallafa muku yaya zai iya ba da tallafin nasu.
tallafi ai akwai kungiya ta unguwarsu ya san kuma na sana'u ya san kuma na sana'u unguwa don haka in aka yi aka bashi gudunmuwa ya daidai idan jiha kake so ka yi kai ma malam abu ka zama wakili kuma ga nan waya kana da ita duk wanda yake nema ya ba zo jaha ya ba da gudunmuwa zai iya zuwa ya ba da gudunmuwa domin muna da motoci wanda suke a kwance ba sa aiki wasu kuma suna nan ana tare a gurgura kawai haka za a yi aiki ina ganin ka zo ka ce ga gudunmuwarka ko ta ina za a iya bada za a iya karba kuma a je a yi kuma a tallafa wa tsaro alal misali idan mutum ya gama da wani abu na wanda za a iya cewa na ko ta kwana ne ko kuma yake buƙatar ɗaukin gaggawa idan yana buƙatar ya sanar da mambobin ku ko kuma wata hanya da zai sanar da ku domin a kai mai ɗauki ko cikin dare ko rana ta yaya zai sanar da ku to akwai lambobin waya na komandoji na na ƙananan hukumomi da na bayar a rediyo gidajen rediyo kuma akwai nawa akwai nawa operation commander ɗina da aka ci ko ci hanya aka bi ta wannan to za a samu kuma a yanzu ma kai ma na baka wakilcin cewa nan waya ta bayan ka gama wannan za ka iya faɗa jama'a su ji su faɗa su kira ni ni kuma in ka kira ni ba ni ne zan je ba amma zan yi waya ga kusa da komanda na kusa da kai domin ya baka tallafi ya baka gudunmawa.
ko za ka gaya wa masu sauraro lambar wayar domin su ɗauka.
to lambar waya ita ce sifili takwas sifili uku uku ɗaya hudu takwas biyar bakwai biyu zan sake maimaitawa sifili takwas sifili uku uku ɗaya hudu takwas biyar bakwai biyu ita ce tawa.
To mai sauraro kai tsaye ka ji ni da kwamandan yan sintiri na jihar Kano MK Alhaji wanda ya bayani game da irin yadda suke tallafawa harkokin tsaro da kuma yadda su ma suke fuskantar kalubale gami da yadda za a haɗa hannu domin ya ɓata gari ko kuma kawo zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin al'umma tare da rage matsalar kwacen wayar hannu da ake fama da shi. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da na FM mara zamani idan Allah ya amince a nan gaba za mu tuntubi kungiyar masu tuka babur mai kafa uku wato a daidai sau na nan jihar Kano domin mu ji su ma wanda mataki suke ɗauka game da zargin da ake wa wasu daga cikin mambobinsu na amfani da ake da su ana kwacen wayar ana kwacen wayar hannu a wasu sassa da suke nan jihar Kano da fatan za ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu akan mita 88.5 da laifin muryar zamani.